على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وابتداء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسليم والحمد لله رب العالمين bayan la zan fara da samun risala na imam shafi za a tashi fikira ta talatin da tara ne ko bismillah rahman rahim fasallallahu ala nabiyina imam shafi ya ce allah ya salati ga annabin mu kuna ma zakara hu zakiru duk da masu ambato suka ambace shi wa rafala an zikiri hil gafilu wanda kuma suka rafkanannu suka rafkana daga ambatarsa wa salla alaihi bil awwalin wal akhirin Allah ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin na farko da cikin na ƙarshe ba da salatin da bai kamata da na farko ko na ƙarshe ba afdalu aktaru akama sallallahu ala ahadin min halqi mafi fishi mafi yawa mafi tsarkaka daga duk wani salati da ya ga wani daga cikin halittarsa wa zakkana wa iyyakum bis salati alaihi Allah ya tsarkake mu tare da ku da salatin nan da muke masa أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه muna roƙon Allah ya mana haka fiye da yadda yawa wani a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sababin salatin da yawa manzon Allah muna roƙon Allah abinda zai mana da sababin salatin nan da muka yi wa manzon Allah ya zamo yafi abinda za a yi wani kowaye da wani salati da ya ga manzon Allah wassalamu alaihi wa rahmatullahi wa barakatuh amince ta bata gare shi tare da rahama ta Allah da albarkunsa wanda zahu lahu anna afdal ma da za mursalan an man ursila ilai Allah ya saka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga gare mu mafificin abin da ya saka wani daga duk wanda aka aiko gare shi duk irin su akayya da aka yi wa manzanni na farko to muna roƙon Allah ya yi manzon Allah sakayya daga gare mu game da aikin da isa mana na Allah fiye da duk wannan fa innahu an qadana bihi min al-halaka domin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsamo albarkacin manzon Allah daga halaka wajala na fi hayar ummatin hurjan linnas ya sanya mu a cikin fiyayen al'umma da aka bayyana ta ga mutane da'ini da bidini hilla zirfara mun alhali muna masu addini muna masu biyayya ga addinin Allah addinin da Allah ya yarda da shi wasafa bihi mala'ikatahu wanda ya zaɓi mala'ikunsa da shi wa man an'ama alaihi bin halbi da baki ɗaya waɗanda yawa ni'ima daga halitta falam tumsi bina ni'imatun zaharat wala badana ba wata ni'ima da ta zauna tare da mu daidai ni'iman nan wadda take a fili ce ko da take a boye nin na biya har zan fili ne wani ne da muka samu wani rabo da sababin wannan ni'imar raban na addini ne ko na duniya au dufi a biha an na makaruhun fihima a fi wahidin minhuma ko aka ajiye mana wani abin ki da sababin wannan ni'imar a duniya da addini ko kuma a duniya kadai ko a addinin kadai illa wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sababa sai ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine sababinta alqaidu ila hayya wanda ya jagora zuwa alherin ta wal hadi ila rushdiya wanda ya shirya zuwa daidai dinta wanda ya shirya zuwa daidai dinta a shi yasa nan abinda ake faɗa wasu suke ganin nauyinsa ko suke jin ba daidai ba ne ga shi imami shafi radiyallahu ta'ala an ya faɗi kama haka duk wata ni'ima da ta samu gare mu to manzon Allah shi ne saboda yasa yana sai dai Muhammadu Bakari yake faɗa ma arsalar rahmanu aw rusulu min ni'matin tas'alu aw tanzilu fi malakuti la awliki min kulli ma tasu aw yashmalu illa wa dahal mustafa abduhu nabiyuhu mutaruhu mursal wasidatun fiha wa ikidullah duk wata nema da muka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasidan mu a cikin samun ta in ba domin sa ba da ba mu same ta ba kuma wannan salati wanda ya gabata na imamin shafi za a ga sai da yusuf nahani ya kawo salatin nan kama a afradu salawati ya kawo shi a sa'adatu dare wanda an yi mafarki da imamin shafi bayan wafatinsa yake nuna irin abin da ya samu saboda wannan salatin da irin alherin da ya samu wajen Allah saboda wannan salatin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa irin wannan wani raddi ne ga wasu masu ga- gajeriyar fahimta ko bahaguwar fahimta da za su ce inda salati za ka ga annabi ba ga wanda aka rawaito daga gare shi ba me yasa za ka ƙetare zuwa wani ko nawa yi ko ka ƙyale salatin duk ki ta faɗa baƙaƙen manzo ka ƙyale salatin duk wani ƙato ga namun zan Allah farke da shi a'a ba su gane ba Na'am.
wanda suka fi su sanin addinin wanda suka fi su sanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga sahabbai har na bayan su har gashi ɗaya daga cikin karkan malamai na duniya imami shafi radiyallahu ta'ala anhu ya yi salati na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ya tsara shi ba wai ya karɓa daga wani bane Ahan, a ƙarshe ne kawai ya ɗin ratsa da salati ibrahimi a ƙarshen da za mu ji nan gaba kuma gashi dai ya tabbatar mana da cewa duk wata ni'ima da muka samu to manzo Allah shine sababin wannan ni'imar Allah ya saka masa daga gare mu fiye da yadda ya saka wa duk wani annabi ko manzo daga al'ummarsa a zaidu anil halaka wanda ya kore mu daga duk hanyar da za mu halaka wa mawarid su'i da duk wuraren da za mu gangara wa abin da ba daidai ba fihi lafin rushdi wanda ba daidai da ya- abin da yake kan tsari ba al-munabbihu lil asbab allati turidul halaka manzon da yake ya tsaya ya faɗakar da mu ga dukkan wasu dalilai da za su iya sa mu mu gangarewa halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗakar da mu yadda yake faɗa ne a hadisi shi dinnan kamar yana rike da wato wanda da mu ko tufafin mu yana janye mu kada mu faɗa halaka amma kuma mu ƙoƙari muke wai sai mun faɗa ga halaka Ahan, ya di ya rike ah, wato ƙugun mu, ya rike ƙugun mu don mu faɗa halaka amma mu ƙoƙari muke sai mun faɗa halaka Ah, ah, ah, فصلى الله آه، المنبي للأثار التي ترد لك القائم بالنصيحة واللي يتبع النصيحة في الإرشاد والإنذار فيها ده أتكين شيرين وقت غرغدي أتكينتا فصلى الله على محمد وعلى آل محمد شيسا الله يسلاتي قال صلى الله عليه وسلم يسلاتي قال ينسى كما صلى على إبراهيم وعلى إبراهيم إنه حميد مجيد إن يدعو من جزء يسلاتي ga annabi ibrahim ya yi salati ga alayen annabi ibrahim ubangiji kan abin yabo ne mai girma wa an zala alai kitabun ubangiji ya saukar da littafinsa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam faqala ubangiji ya faɗa wa innahu la kitabun aziz wannan littafi da aka saukan muku wa- wanda wasu suka kafirce da shi inda lazina kafaru bi zikri lamma ja'ahum wa innahu la kitabun aziz littafi ne mabuwai la yatihi al-ba'ilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi bayan da za ya yi banna ta zo masa ta gaba ko ta baya tanzilu min hakimin hamid wannan qur'ani saukarwa ne daga ubangiji wanda yake gwani wanda ya cancanci a yabe shi fa naqalahum min al-kufri wal ama ya cire su daga halin kafirci da da suke kai ya cire su daga makantar da da suke kai ila riya'i wal huda zuwa haske da shiriya wa bayyana fihi ma ahalla ubangiji ya bayyana a cikin qur'anin nan da abin da ya halatta mannan bitawsi'ati ala halqi dan yin baiwa da yarwatawa ga halitta wa ma harrama haka nan ubangiji ya bayyana a qur'ani abin da yake ya harama lima huwa a'lamu bihi dan abin da ubangiji ya fi sani da shi Allah ya san wannan dalilin da yasa ya haramta din min hazin daga irin abin da su halitta za su samu bil kaffi anhu a cikin barin abin da Allah ya haramta fil lahirati wal ula duniya da lahira duk wani abu da Allah ya ce ya haramta to dan cutuwa ne ko dai cutuwar a nan a duniya ko cutuwar a lahira No.
ko ma ya zama cutuwar a cikin su gaba daya Allah subhanahu wata'ala baya haramta wa halitta abin da zai amfane su inda tsantsan amfani ne in kaga abu an haramta shi to mai cutarwa ne ba ba amfani a cikinsa ko ko akwai amfanin a cikinsa amma cutarwarsa ta fi yawa yadda aka faɗa a sha'anin giya da caca isalunaka an alhamdu wal maisir قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما No.
آه، وابت- وابتلى ɗa'atan ubangiji ya gwada irin biyayyar da za su yi masa bi an ta'abbadan ta fuskar yasa su su- su bauta gare shi bi ƙaurin wa amali da faɗi da aiki akwai faɗin da ubangiji ya ɗora wa bayi lalle su faɗa akwai aikin da ubangiji ya ɗora wa bayi lalle su yi wanda duk wannan don a gwada irin biyayyar da su bayi za su yi ga Allah tabaraka wa ta'ala wa imsakin an maharima hamahu muha da kuma kare su rike su daga aikata wasu abubuwa da suke ba daidai ba da suke haramun da ubangiji ya kiyaye su daga gare ta ya kiyaye su daga gare ta a nan saboda lamirin na a, gaiba ne shi yasa da aka kawo su muttasilin yayin ba ce hama hubu iya ba a han yadda dan malik ya faɗa ko cewa idan wa kan bihul gaibu fihi wasala ko wa fi ittihadin rutbatil zam fasala wa kan bihul gaibu fihi wasala kama anan kenan وأصابهم على طاعته الله يمس ساكيا بسبن دسكي وألا من الهنود في جنته ساكيا دي مسكوا شيني تشيوا ذات دوما الجنة والنجاة من نكمته ذات سيرة لك عذاب الله ما أزمت به نعمته أبن نعمة الله تجرم من هكذا جل ثناؤه يبن سيجرم وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته وبنجد يا سند هلتا abin da ya dora akan wanda suka saba masa duk ma'abuta saba masa min hilafi ma aujaba li ahli da'ati sabanin abin da ya dora ko ya bayar ga ma'abuta binsa su yan mabiya an ba su aljanna an ba su ni'ima cikakkiya yanda su wanda suka ki biyayya suka saba wa Allah an ba su wuta mai tsananin azaba an sa su a wuta mai tsananin azaba wa wa'azahum bil ahbari amman kana qablahu Allah ya gargaɗe su da ba su labarin irin abin da ya samu al'ummun da aka yi a baya kafin zuwansu mimman kana aksara minhum amwalan wa aulad daga al'ummun da aka yi wanda sun fi su waɗannan yawan dukiya da ƴaƴa a sun wala kan makkannahum fi ma in makkannakum fi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afida فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يشهدون بآيات الله وهذا بهم ما كانوا يستهزئون sun an ba su dukiya an ba su mulki an ba su ƴaƴa amma dai da suka juya wa lamarin Allah baya ga abin da ya same su wa wala amana wanda sun fi su tsoron wa ahmada asar sun fi yabon gurabu wato abin da suke na bajinta a nan duniya sai a ce na yanzu ma ba su yi haka ba ba san ta obi halaki aka ba su dama suka ji daɗi da irin tsarin da suka ɗaukar wa kansu fiye ya ci duniya a cikin rayuwar duniya kafin sai zama ya ɗaukar wa kansa abinda zai ke ganin zai ji daɗinsa a wannan rayuwa ta duniya fa za ka inda nuzulu qara'ihi mana ya amma kuma ubangiji ya ɗanɗanar da su mutuwa yayin da hukuncin sai sauka duna amalin ba tare da sun cimma buri ba domin su burinsu a ce sun ɗore a cikin ni'imar amma ina mutuwa ta zo ta yanke su daga wannan ta yanke su daga wannan wani zalat bihim uqubatuhu innan qira'i ajalin azabar Allah ta saukar musu lokacin da ajalin su ya zo karshe li atabiru fi fi unufil awan dan su isna a cikin sabon zamanin da ya da ya same su abin da ya same su wai ta fahamu bi daliyati tibyan su gane abin da cikakken bayani wanda yake a fili domin duk bayanin ma da za a yi wa dan adam ai ba irin a ɗanɗana masa abin yaje dan an shekarar dubu ana faɗa ma zafin wuta ai bai kai a ce an ɗaɗa ma ita ka ji ta ba ɗaɗa mata ita sau ɗaya ka ji ya fi duk labarin da za a baka nata domin ka san ka san ta haƙiƙanin sani wai ta nabbahu domin su faɗaka ƙaunar rainin gafila kamun wato rufewar rafkana a kansu wa ya amalu don su tsaya su aiki kamar ƙida'il mudda kafin rayuwarsu ta duniya ta ƙare shi da layu utimu buzin lokacin da mai laifi ba wani abin da zai kawo ya zamo hanzari gare shi mai laifi ba shi da wani hanzari da zai kawo ya zamo ya fice shi wajen Allah tunda duk abin da za a yi masa an masa don ya gane daga inda ake faɗa cewa wanda suke kafirai wanda zai fi rurrun naru jahannam la ya ƙura alayhim fa mutu wala ya fafa amun min azabi haka za ka zai kula kafin wani tsari huna fiya rabbana أهلنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أفلا أولم نؤمنكم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ماذا كتاوان hanzari yanzu an ba ku dama ku rayu a duniya rayuwar da ta isa a ce inda tunani ku tsaya ku tunanin zuwan wannan hali an gargaɗe ku an nuna muku an nuna muku ta ko ina amma ba ku yadda ba to ku zuku abin da ya rage sai ko kawai ku ɗanɗana azabar da kuka yi aikin da zai sa muku ita wala tuhazu fidya ranar da ba a karɓar fansa ba wanda zai kawo wani abu wa zama fansa gare shi wata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhrara ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata na alheri gashi an kawo ci gaban gabanta sai ta munna da shi wa ma bilan su irin aikin da ta yi mummuna kuwa tawaddula wanna bainaha wa bainahu amadan ba'ida sai ce ta buri ina ma tsakaninta da shi an samu tafiya mai nisa fa kullu ma anzala fi kitabi da abin da Allah ya sauka a littafinsa jalla sana'uhu yabansa ya girmama rahmatu wa hujjatu rahma ce ga halitta kowace aya ta ƙur'ani kowace kalma kowace harafi a ƙur'ani rahama ne ga halitta hujja ne ga halitta alimahu man alimahu amma ba kowa ya gane haka ba wanda suka gane din sun gane wanda suka san haka sun san haka wanda ya man jahilahu wanda ba su gane ba ba su gane ba la ya alamu man jahilahu wa la ya jahalu man alima wanda Allah bai hore masa sanin wannan abun ba ba yanda za a iya gane haka kuma wanda Allah ya hore wa sanin wannan abun bayan da za a ce ya kasa ganewa wannan su fil ilmi tabaka mutane dangane da ilimi matsayi matsayi ne hawa hawa ne mawqihum min al ilmi bi qadar darajatihim fil ilmi bihi matsayin mutane a ilimi gwargwadon darajar su ne a cikin sani da Allah ko sani da ilimi eh matsayinka a ilimi gwargwadon abin da ka sani na ilimin ko gwargwadon saninka ga Allah tabaraka wa ta'ala فحق كفهك على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه sai zamo lalle akan masu neman ilimi su kai ƙarshen ƙoƙarinsu a wajen yawaitawa daga sanin ilimin wasu ala kulli aradin dole ɗalabi su nuna juriya akan duk wani abu da zai tare su ya hana su neman ilimin wa ila sunniyyati lillahi fi istidraki ilmihi da tsarkake niyyarsu nufinsu ga Allah a cikin riskar sanin nassan wastin bada ko dai a fili baro-baro ko ko ta fuskar fitarwa warra ga mutu ilallah fil auni alai fi ta kwaɗayi zuwa ga Allah a cikin cewa Allah ya taimake su a wajen samun ilimin fa innahu la yuraku khairun illa bi amri domin ba da za a yi a kai ga riskar wani alheri in ba Allah ne ya taimako ba fa inna man adraka ilma akamillahi domin duk wanda ya kai ga riskar sanin kunce-kuncen Allah fi kitabi a Qur'ani nassan wasu lalan ko dai wanda yake a fili baro-baro ko ko wanda sai an bi ta hanyar kafa dalilai sannan za a iya kaiwa ga ganowa wa wafaqahu Allahu lil qawli wal amali bima alima minhu ya zama kuma Allah ya yi masa gamdakatar ga ya faɗi abin da ya sani daga ilimin na Qur'ani yi aiki da abin da ya sani na daga Qur'anin to fa za fil farilati fi dinihi wa irin wannan ya raba wata da fifiko a addininsa ya raba wata da fifiko a duniyarsa wanta fatan hurriya duk wani kokonto sai ya kauce daga gare shi wa nawwara fi qalbi hikima hikima ta haskaka zuka zuciyarsa wastawdaba fi dini mawri al imama ya cancanci ya zamo jagora a addini fa nas'alullaha al-mubtadi lana bi ni'amihi muna roƙon Allah Allah da shi ne ya fara mi mana ni'ima ƙaunar su ƙaƙiya kafin a ce mun cancanta almudima ha alaina ubangijin da shi ne ya dawo da ni'imar gare mu mu a takasiri na fil itiyani alama aujaba bihi min shukrihi biha tare da cewa muna matukar takaitawa a wajen zuwa da abin da yake lalle a kanmu na daga mu tsaya mu gode wa Allah akan wannan ni'imomin alja'ila na fi hayar ummati nuhurjan linna wanda ya sanya mu a fiyayyen al'umma da aka bayyana ta ga mutane to muna roƙon Allah an na fahaman fi kitabi ya azurta mana fahimta a littafin sa Qur'ani summa sunnati nabiyhi sannan Allah ya azurta mana fahimta a cikin sunnan manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam wa qawla wa amala yuwaddi bihi anna haqqan Allah ya azurta mana magana da kuma aikin da za mu biya haƙƙinsa da wannan wani yujibu lana na filata mazidi abinda zai wajabta mana samun ƙare-ƙare na daga daɗe na wajen Allah ƙala shafi imami shafi ya ce falisata zulbi a hadin min alidinin lahi nazilis bayan da za a wani abu ya samu wani daga wanda yake musulmi a ila fi kitabin lahi dalilu ala sabilil hudafiya sai ko a cikin littafin Allah a Qur'ani an samu hanyar da za a bi a gano meye gaskiya akan wannan abin da ya samu dan adam duk abin da ya faru ga dan adam ko da ya same shi tun an koma ga qur'ani qur'ani zai nuna ya za a samu mafita a wannan abu qala allah tabaraka ta'ala bai tabaraka ta'ala yace kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idhni rabbihim ila siratil azizil hamid wannan littafi ne mai girma dan ku saukar da shi zuwa gare ka rasulullah dan ka fitar mutane daga duk wani duhu nau'o'in duhai iri daban-daban zuwa haske da yardar Allah kuwa ka da su zuwa tsarin Ubangiji mabuwayi wanda shi ya cancanci aibe shi wa ƙara a wata ayar kuma Ubangiji ya ce wa an zanna ilaika zikira da tubayyana lin nasu ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkaru ya rasulullah mun saukan ma da qur'ani wanda yake tunatarwa ne domin ka bayyana wa mutane abin da aka saukar gare su ko dai su sa tsaya su tunani wa ƙara a wata ayar kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin mun saukar ma da littafi shine qur'ani qur'anin da ya kunshi bayanin kowane abu qur'anin da yake shiryarwa ne rahama ne albishir ne ga wanda suka ba da kansu ga qur'ani wa qala ubangiji ya faɗa wa zalika wa ila ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هكذا muka aiko ma ya rasulallahi wani ruhi shine qur'ani daga lamarin mu qur'ani kamar rai ne yana raya duk wanda ya tsaye aiki da shi wanda bai aiki da qur'ani ba to wannan matacce ne amma wanda yake aiki da qur'ani to wannan yana tare da rai aikin nan da yake da qur'ani rai ne da zai raya shi da can ba san qur'ani ba san imani ba kafin a saukan ma da shi amma mun sanya shi haske ne da muke shiryar wanda muka nufa daga bayanmu da shi hakika ya rasulallah kai dinnan kana shiryar da bayi zuwa ta farki wanda yake madaukaki wanda yake madaidaici to alhamdulillah Allah sa ya zamo mun shiga cikin shiriyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa ka imani shafi Allah sa ka dukkan malamai na musulunci Allah sa ka malaman mu da alheri Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana bil hajji bil haqq وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون